بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a safiyar yau talata 25 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda shine daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci na Usman bin Affan domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke cikin sura mu mai albarka suratul Kahf wanda yau shine zama na 19 a cikin wannan sura jiya idan ba a manta ba mun kwana a ƙarshen aya ta hamsin da takwas a cikin wannan sura yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ta aya ta hamsin da tara kafin nan zan ba da ɗan uzuri ta ɗaukacce afwan yanayin shigowa ta ya zamanto a makare wai menene hausa sawun giwa ne ya take na rakumi sai a yi man haƙuri bismillah malam نعم همسين لتقل دام تشكو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا
yayin da ya kasance ɗabi'a da al'adar alƙur'ani da kuma yaren da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayansa magana a ciki na wani lokaci ya ƙunshi razanarsuwa da jan hankali da tsoratarwa wani lokaci kuma ya ƙunshi lallashi da tausasawa da kwaɗaitarwa bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani akan sakamakon da za a samu lokacin da ya zamanto an kafirce masa da kuma irin abin da ke cikin haka na munanan natija ma'ana mummunan sakamako da ma'abucin hakan zai samu da yadda bai isa ya guje mawa wannan sakamako ba sai Allah madaukakin sarki ya biyo bayan wannan aya da faɗin cewa wa rabbukal ghafuru dhur rahma ai ya zamanto ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani kuma ka sanar da mutanenka cewa ubangijinka al-ghafuru dhur rahma cewa mai yawan gafara ne kuma ma'abucin rahama ne a cikin wannan magana sai malamai suke cewa akwai wani abu na sako da Allah madaukakin sarki yake isarwa ga dukkanin bayinsa wanda suka yi imani da ma waɗanda ba su yi imani ba wanda ba ku yi imani ba duk da an gama gaya muku ga abin da za ku samu na sakamako ga yanayin da kuke kan shiga kaza ga kaza amma fa ana gaya muku wa rabbukal ghafuru zur rahma ubangijin wannan annabi da yake muku magana ubangiji ne wanda yake mai yawan gafara mai yawan afwa me yafe wa laifi bayi laifukansu idan sun kasance sun nemi gafararsa kuma sannan rahamarsa mai yalwa ce mai faɗi ta shafi duk wani abin halitta da Allah maɗaukacin sarki ya halitta sannan kuma bayinsa waɗanda suke keɓantattu muminai suna da wata rahama da zai musu ta musamman da haka in kun san wannan shine Allah maɗaukacin sarki wanda ya cancanci a bauta masa duk da wannan girman laifi da kuka aikata duk da wannan sakamako da aka faɗa zai same ku to fa ku sani Allah madaukakin sarki mai rahama ne kuma mai tausayi ne kuma mai jin kai ne kuma mai gafara ne dan haka ku taho ku nemi gafarar Allah madaukakin sarki ku nemi yafiyarsa akan abin da kuke aikatawa wanda yake na shirka domin lafazin al-ghafur mai yawan gafara ma'ana ba wai gafara ɗaya biyu ba mai Allah madaukakin sarki gafararsa ta yawaita ga bayinsa sannan kuma zurrahma malamai sai suka ce menene amfanin anan gurin da Allah madaukakin sarki ya ce zurrahma ai zai zamanto cewa a cikin ukubar ma da zai yi muku ganin damar sa ne Allah madaukakin sarki ya tausaya muku a ciki ya zamanto ukubar da aka muku ta gaza ma laifin da ku ya kasance kun aikata kuma sannan yana daga cikin rahamarsa shine ya jinkirta yi muku wannan ukuba din a daidai lokacin da kuka yi wannan katsalandan din da karan tsayen da shirkar da kafircin inda Allah ya so sai ya muku ukuba take yanki amma sai ya jinkirta ukubar shi a gare ku duk wannan yana daga cikin rahama da Allah madaukakin sarki yake yi mawa bayinsa al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi yake cewa a cikin tafsiri yarhamu ibadahu almu'minina yawm alqiyama abinda ake nufi da zurrahma anan cewa Allah madaukakin sarki zai yi rahama ga bayinsa waɗanda suka kasance masu imani a ranar gobe kiyama wa yarhamul khalaiqa fid dunya sannan kuma rahamar sa a nan gidan duniya to ta shafi ga baki ɗaya abin da yake ya halitta ta yanda a nan duniya kowa zai iya samun rahamar Allah madaukakin sarki amma a ranar gobe kiyama fa sai wanda suka kasance sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki to su ne za su samu wannan rahama tasa amma wanda ba su yi imani ba wanda suka kafirce wanda suka yi shirka wanda suka juya wa ambatansa baya to kuma wannan babu zancen rahama domin duk wata dama da za a ba su an riga da an ba su Allah ya ce lau yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab da a ce Allah maɗaukakin sarki zai rike su zai damke su zai kama su da irin abin da suka kasance suna aikatawa dinnan irin furcin da suke yi na shirka wanda yake zai fusatar da Allah madaukakin sarki to da Allah ya rike su da wannan laifin take yanke to da yayi musu azaba tintini da azaba su ta zama kusa ba wadda za a jinkirta musu ba amma sai Allah madaukakin sarki yayi musu ne talala Allah madaukakin sarki sai ya ba su dama Allah madaukakin sarki sai ya ba su dukkanin wani lokaci da ta iya yiwa dan adam ya dawo ya fahimta ya fadaku ya gane daidai ya bar wannan abin da yake aikatawa na kafirci ko na musu akan ayoyin Allah ko na bijire mawa ayoyin Allah ko na shirka ko na duk wani laifi da yake wanda ya amsa sunan zalunci kafirci shirka amma Allah madaukakin sarki sai ya ba shi damar da an ɗaga maka ƙafa ko da ake cewa a Hausa. In ana son ka bar laifin da kake yi, ko uwa ce yanzu take mawa ‘ya'yanta tarbiyya, wani lokaci yaro sai cancanci uba amma sai a ki a yi mishi. Sai ana yi, ana yi, ana ganin ana ba shi damar da zai hankalta ne, a mai nasiha, wata ran a mai faɗa, wata ran ma haɗa ko bulala a ce zan zane ka amma sai a ki a yi saboda ana ana ba shi lokaci. To irin haka Allah maɗaukakin sarki yake ba ma waɗannan bayi nasa lokaci. ga ayoyin yana ta saukarwa ga abin suna gani ra'ayar aini ga wa'azin ana yi musu amma duka sun yi kememe sun fito sai Allah ya ba su lokaci sai kaga mutum yana ta shimfida tsiyarsa Allah ya madaukakin sarki ya ba shi dama yayi ta yi to amma fa inna Allah ta'ala yumhil wala yuhmil Allah madaukakin sarki yana yin talala ne amma kuma baya mantuwa baya wofintar da abin da mutum ya aikata na ba daidai ba shi sa a wani guri yake cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma inda Allah madaukakin sarki zai damki bayi zai kama su da duk abin da suke aikatawa a me za a ce kamar irin bi da bi din nan an yi laifi a maka ukuba wane yayi shi ma a mai ukuba wancan ma ai mata ga sai ce ni ma taraka ala dhahriha min dabba to da aban ƙasa kuma babu wani halitta da ya rike wanda zai dinga kai komo a kanta saboda dukkaninmu masu laifi ne to amma laifin wani ba shine irin na wani ba laifin wance ba shine irin na wance ba sannan kuma laifin da muminai za su aikata a matsayin gazawa tasu a matsayin ɗan adamtaka a matsayin zamiya da za su iya samu daga talala wadda shedan suke yake yake jan su a kanta ba irin laifin da wanda ya shirka ma Allah madaukakin sarki ne zai aikata ba da haka dai Allah madaukakin sarki yace law yu'akhidhuhum bima kasabu inda Allah madaukakin sarki zai damki bayi zai kama su da abin da suke aikatawa la'ajjala lahum al'azab to da ya kusanto musu da azabar ta zamo daga laifi sai a ga hukunci kai tsaye ya auku a fadin law yu'akhidhuhum malamai suna cewa to wai suwa ake nufi da hum dinnan wa suwa Allah madaukakin sarki yake nufi wai daga ciki waɗanda suka ce su ana nufin kafirai ne kaɗai a nan gurin Allah maɗaukakin sarki yake magana da su kuma cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai ibnu jarir ibnu atiya al-baghawi duk sun tafi akan law yu'akhidhuhum aida Allah yana kama kafirai da laifin da suke aikatawa ta ke yanke to da ya kusanto musu da azaba ya gaggauto musu da ita sa'ilin da kuma wani sashi na malamai suka ce law yu'akhidhuhum ai ana nufin gabaki ɗaya jinsin mutane dan adam gaba ɗaya inda Allah yana kama ‘yan adam da laifinsu da mai ƙaramin da mai babban to da kuma kowa ba zai sha ba wanda a cikin wannan ra'ayi a sa'adi wal'allama a shinƙiƙi wa sheikh muhammad bin salih al-husaymin sun fi tafiya akan haka da haka dai لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Allah madaukakin sarki yace ai abin ba haka yake ba ma'ana Allah madaukakin sarki bai zamanto ya kusanto musu da azabar ba bai zamanto yana damƙasu da laifin da suka yi baki ɗaya ba saboda me lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila suna da wani lokaci suna da wani geji wata iyaka wani alkawari da Allah madaukakin sarki ya sanya wanda sai wannan lokacin ya iso kuma in lokacin ya iso ba su da wata makauta akan wannan lokacin babu yanda za a yi su gudu daga wannan lokaci babu yanda za a yi su gudu daga wannan bigire ko daga wannan mashhad da Allah madaukakin sarki yake halartowa na cewa gashi zai auku mashhad wanda a cikinsa ne za a samu hisabi da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya ambata sa'ilin da wasu malaman suka ce ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wanda suka tafi akan ra'ayin cewa tana nufin kafirai sai suka ce ba kadai ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yake nufi ba a nan gurin wannan sura mun ce makkiya ce ta sauka lokacin ana magana ne da mushrikan makka da suke yin waɗannan abubuwa na rashin kyautawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa a gaya musu akwai wani lokaci da Allah madaukakin sarki ya sa wanda ba su isa su kauce mawa wannan lokacin ba to bisa wannan sai wasu malaman suka ce wannan lokaci shine ghazwat badr yaƙin badr da aka yi wanda sai bayan an yi hijira zuwa madina sannan aka yi suna ta yi wa musulmai manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai abubuwa na musgunawa na kafirci na cutarwa na kaza na kaza na dakile da awa duk suna ta yi Allah ya ba su dama suna ta yi amma a badar fa sai suka ɗanɗana kudar su aka yi musu abin da ba su zata ba suna ganin su suke da yawa su suke da dukiya su suke da dakarun yaƙi su suke da duk abin da za su sai ya zamanto za a iya riga a matsayin kayan ƙarfi lokacin da aka zo gwabza yaƙi da abokin gaba amma Allah madaukakin sarki sai ya nuna cewa wannan lokaci ne da za su ga wannan kaskanci lan yaji domin dunihi mau'ila ba su isa su kubce wannan lokaci ba Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wannan galaba da aka yi musu ta wannan yaƙi wanda take cikin galabobi da duniyar musulunci take alfahari da shi kuma Allah madaukakin sarki ya kaskantar da zukatansu a daidai wannan lokaci to da haka wasu malaman sai suka ce nan gurin lan yajidu min maw'id din nan ana nufin wannan galaba da aka ci akan su a ghazwat badr sa'ilin da wasu suka ce a'a maw'id din nan dai shine ranar alkiyama inda Allah madaukakin sarki a cikin alkurani duk inda ya kawo maganar azabar da zai musu a ranar gobe alkiyama sai ya nuna cewa azaba ce da ba za su kubuta ba azaba ce da ba a da mafaka azaba ce da wani ba zai zo ya ce ni na janye ko ni na gyara yanzu zan dawo in yi daidai ba wala yajiduna anha mahisa kalla la wazar fanada wala tahina manas malakum min malja'in yawma idhin wa malakum min nakir duk gaba ɗaya irin waɗannan ayoyi suna nuna yanda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan mawa'idin a matsayin magaryar tikewa sun tafi sun tafi to an je bango ba halin juyowa kuma iyanan ɗin a nan gurin za a girbi abin da aka shuka Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Da haka wannan mawa'id zai iya ɗaukan waɗannan ma'anoni guda biyu kuma zai iya ɗaukan waccan amma kuma wanda ya fi dacewa da ya zamanto ayoyin alkur'ani sun fi ƙarfafarsa a zahiri shine ma'ana ta biyu kamar yadda shekul allama Utaimin rahmatullahi alaihi ya faɗa wanda kuma a ƙarshe ya rinjayar da cewa haɗa guda biyun duka ba zai zama to rusa ma'anar ayar ba Allah madaukakin sarki ya musu talala ya ba su dama suka yi ta yin abin da za su yi a cikin garin Makka har sai da aka zo Ghazwat Badr sannan kuma babban sakamako yana jiran su a ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai damke su akan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna limahlikihim maw'ida lokacin da ya zamanto ɗabi'ar ɗan adam yakan fi saurin wa'azantuwa san da ya ga wani abu na zahiri ko kuma wani abu da aka ba shi labari wanda ya san wannan abin ya auku ba abu bane ba da zai iya ƙaryatawa sai Allah madaukakin sarki ya dawo da waɗannan mushrikai misali na cewa ba fa kanku farau ba duk wannan abin da kuke yi an yi al'ummu waɗanda suke sun aikata kwatankwacin haka ɗin a baya amma Allah madaukakin sarki bai kyale su ba yayi musu wani al'amari wanda ya zamanto abun buga misali bisa sakamakon abin da suka aikata wa tilkal qura kuma waɗannan alqariyu ahlatnahum Allah yace mun hallaka su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci anan gurin dai muna nan akan mas'alar mu zalunci bi ma'ana kafirci shirka da Allah madaukakin sarki wa tilkal qura al'ummun da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin yanda suka kasance a cikin alqur'ani suna da yawa da yanda makomarsu ta kasance Allah ya aiko musu da annabawa da manzanni amma suka kafirce wahidan tilwal akhar Allah madaukakin sarki yake cewa wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya wa a'tadna lidh-dhalimin 'azaban alima وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا Allah madaukakin sarki ya lissafo mana jerin gwanan waɗannan al'ummu da an aiko musu da manzanni masu kiransu zuwa gaskiya amma sai suka yi zalunci kansu suka zamanto sun kafirce sun yi shirka sun cutar da annabawan nan sun faɗi duk wasu kalmomi da suke ganin za su ambata a bakunansu da za su so samawa ‘yan saƙon Allah maɗaukakin sarki zuciya wato annabawa da manzanni sun faɗi duk wasu kalmomi da za su nuna izgili da bujirewa da juya baya akan abin da yake na saƙon Allah maɗaukakin sarki to sai Allah ya sanya su halaka ita ce sakamakon su tun a nan duniya kuma dan su zamanto izina da ibra ga waɗanda yake za su biyo bayan su zalika min anba'il qura naqussuhu alayka minha qa'imun wa hasib Allah ya ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum da ɗai Allah maɗaukakin sarki bai zalunce su ba domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wala yazlimu rabbuka ahad ubangiji Allah maɗaukakin sarki baya zaluntar kowa yana aiko manzanni ne a cikin al'umma ya ba su sako bai ɗaya ya ba su bayani bai ɗaya wannan annabawa idan suka zo bayani suke yi kowa yana ji da kunnensa ya rage wanda zai ji da kunnen basira sai ya tsaya ya ji Allah ya sanya shiriya a cikin hakan wanda kuma ya ga zai ji ne kawai ji na haruffa ba zai bari ma'anar ta kwankwasa kunnensa bare ta shiga cikin zuciyarsa sai ya kau da kai sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi akan wannan to Allah yake gaya mana cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara to babu zalunci a ciki kowane ɗan adam an ba shi cikakken zamarsa sannan abin da suka riƙa a matsayin wanda za su bauta mawa da ɗai ba su taɓa zamantowa sun amfana musu ba fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik lokacin da al'amarin ubangiji ya zo duk wannan wanda ake kira ake hada su da Allah madaukakin sarki a cikin bauta ba za su amfana musu da komai ba ba za su ba su mafaka ba ba za su ba su kariya ba وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله يشي كمار هكا نيكي دنكر القريون idan al'amarinsa ya zo a kan wannan alƙariyu idan hukuntawarsa ta hallakawa ta zo a kan wannan to Allah maɗaukakin sarki yana musu danƙa ne danƙa mai raɗaɗi danƙa mai zafi Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da haka Allah ya buga misali domin mushrikai su dawo cikin hayyacinsu su fahimci su ma fa ba gagara su kai ba yanda aka yi wa na bayan su su ma za a iya musu wa tilkal qura lamma ahlakna wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida Allah ya ce sannan kuma mun sanya kayyadajjen lokaci da za mu gadar musu da wannan halaka a ciki da za mu aiko musu da wannan azaba a ciki kenan yanda suka riski lokacin su kuma za ku iya riskar me naku lokacin da haka ba wai da kuka ga ana ta kyale ku ana ba ku dama mutum ya ta sheke ayarsa a gidan duniya ya ta rashin kirkinsa a bashi lafiya ya ta rashin kirkinsa a bashi dukiya ya ta rashin kirkinsa a bashi cikakken hankali da yana ganin komai wani ma in ya kai sai kiga subhanallah wallahi gashi nan akan sabon Allah madaukakin sarki amma ciwon kai ma kan ya koka aiki irin wannan Allah yana mai talala ne Allah yana ba shi wata dama ne da dawo ya shiga cikin hayyacinsa, ko kuma Allah ya yi nufin ya kama sa, ya yi masa azaba to an baka lokacin da za ka yi ta tara ma wa kanka wannan nauyi. Da haka karka rubi ya kai ɗan adam in ta kana ba daidai ba Allah yana rufa maka asiri, Allah yana baki dama kina ta rashin kyautawa ki ɗauka cewa ruwa ta sha. Ta iya yiwuwa wa ja'alna li mahlikihim maw'ida akwai wani lokaci akwai wani geji akwai wata iyaka da Allah maɗaukakin sarki ya sa a nan alkadarin zai kare. Da haka waɗannan mushrikai duk abin da suka kasance suna aikatawa, Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sanya miƙatin ma'alum a kan lamarinsu yaushe ne zai danke su. Allah ya riga ya sanya lokaci, ya riga ya sanya yanayi, ya riga ya sanya bigire kuma su ba su ita su sa Allah ya canja alkawarinsa ba. Da haka sai sun kai wannan lokacin. Walikum li ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah madaukakin sarki yace kowace al'umma tana da wani iyaka tana da wani geji da a nan gurin ne karshen tikewarta idan kuma wannan gejin na halakar da ita ko na kawar da ita yazo to ko ba za a jinkirta mata ko daidai da sa'a ba sannan kuma ba za a janyo wannan lokacin kafin shi ba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun dan haka ya kai dan adam kar ka gan an baka dama ka dauka ruwa ta sha Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya wani kayyadajjen lokaci ne da kuma ba wanda ya isa ya canja wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya nufi isa wannan lokacin sannan zai saukar da abin da zai saukar akan waɗannan bayi na'am malam
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
Allah ya saka da alkhairi lokacin da ya kasance mushrikan makka sun yi alfahari ga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ba za su zauna a majalisinsa tare da waɗannan waɗanda suke talakawa ba a ganin idansu waɗanda su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda lokacin da ya kasance wasu daga 'yan adam sun biye mawa ƙawatawa ta shaidan da zamiya ta shaidan gurin kafircewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na aiko manzanni da kuma abin da suke kunshe da shi na saƙonni kamar yadda lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ga asalin yadda ya halicci ɗan adam da kuma irin yanayin da iblis ya kasance a kai na bijire mawa umarnin Allah maɗaukakin sarki da ƙin amsar wannan fifiko da Allah ya sanya na falala da ya ba ma wa babanmu Adam alaihi salatu wassalam sai Allah ya biye mana bayan dukka waɗancan misalai da wannan kisa ta annabi Musa alaihi salatu wassalam kissa wadda take cike da darussa wanda duka suna da alaka da waɗannan darussa da Allah ya sanya a cikin waɗannan kisoshi a cikin farkon wannan sura ya ku mushrikai duk yanda kuka kai ga matsayi duk yanda kuka kai da daraja duk yanda kuka kai da ɗaukakar sha'ani kada ku ɗauka kun fi ƙarfin ku zauna ku nemi ilimi ku samu bayani daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a yanayin da kuke kai domin neman ilimi kuke yi ga bawan Allah Musa alaihi salatu wassalam duk da matsayin da yake da shi na annabtaka duk da matsayin da yake da shi na cikin kasancewa ulul azmi min ar-rusul amma Allah ya sanya ya nemi ilimi a gurin wani daga cikin bayi nasa kuma ya ji ya nemi wannan ilimi da haka ba naku ba na girman kai ba naku ba na ɗaukaka cewa ku kun tuwa innan ba za ku zauna da su ba kamar yanda duk yanda shedan yake da abinsa na hassada da girman kai da yake bin umarnin Allah madaukakin sarki da annabin Allah da Allah ya bashi wannan falala amma duk wannan bata sa yayi girman kai yaki abin abin da Allah madaukakin sarki ya mai umarni na tafiya neman ilimi da haka wannan kissa tana tafe da wa'azuzzuka masu yawan gaske kamar yadda dama tun farkon zama mun faɗa cewa abin da yake cikin wannan kissa wata jarabawa ce za a hasko mana hotonta a matsayin ga wata fitina akan abin da ya shafi neman ilimi wanda za mu ɗauki izina a ciki na cewa ya kai mai neman ilimi ya kai mai son ka samu basira da fahimta akan ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya samar wane irin sifofi ya kamata a ce ka siffantu da su shin za ka jure ma wa ƙalubale da jarabawoyin da za ka iya samu a cikin tafiyarka ta neman ilimi ko fa za ka yi girman kai zaka ji cewa kai kafi zaka ji cewa ni ban cancanci aman haka ba bayan ni ne wani dan gidansu wani babana wani bayan ni ne na kai mataki kaza a wata makaranta yanzu in dawo nan a ce da ni ban iya ba ban sani ba zaka jura wannan shi a cikin neman ilimin ma akwai fitina da Allah madaukakin sarki zai iya sanya ma wa bawa a gani da gaske kake zaka jure ka siffantu da tawazu ka siffantu da kankan da kai da bin al'amura a sannu da kimantawa da darajtawa ga waɗanda Allah ya ba su fifiko akan ka a babin neman ilimi ko kuma zaka rudu akan kai bangaren da Allah madaukakin sarki ya baka da haka Allah madaukakin sarki sai ya fara ba mu labarin Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn Allah madaukakin sarki yana cewa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fada wa yaron shi wanda yake mai yi masa hidima na cewa la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn bazan dakata ba ba zan tsaya ba ba zan gushe daga wannan tafiya ta ba har sai na kai majma'ul bahrain mahadar wannan kogi guda biyu da aw amzi hukba ko kuwa in ci gaba da tafiya tsawon lokaci ba tare da na tsaya ba a nan gurin Allah madaukakin sarki ya mana bayani kai tsaye aka shiga cikin kissa sa'ilin da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ta zo mana da bayani na daki daki menene abin da ya faru har ya sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ma wannan yaro nasa ko wannan matashi da yake tare da shi. Labarin wannan tafiya ya zo a cikin hadisai daban-daban a cikin littattafan sunna Imam Bukhari da Imam Muslim da Muslim na Imam Ahmad da sauran littafa wanda akan ɗan samu bambanci tsakanin wannan riwaya da waccan. Waccan kuma a samu wani ƙari a nan gurin wanda babu shi a nan. Amma a takaici a daidai wannan gaba domin ya zamanto yana dacewa da ayoyin yadda za mu dinga tafiya. an rawaito hadisi daga Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tashi yayi wa'azi a cikin al'ummar Banu Isra'il kenan da ya kammala wannan wa'azi sai wani daga cikin mutane sai yazo sai yake tambayarsa sai yake cewa ya annabin Allah Musa ina tambayarka shin kuwa anya kuwa a ban ƙasa yanzu akwai wani wanda yake ya fi ka ilimi ana ta iya yiwa irin ƴan hamasan nan ne ko wa'azi ya ratsa su ya annabin Allah akwai kuwa wanda ya fi ka ilimi yanzu a ban ƙasa sai ce babu duk wanda yake ban ƙasa yanzu yana biyo bayan ilimi na ne kuma yana biyo bayan sani na da Allah madaukakin sarki ya sanar da ni Allah madaukakin sarki yau ma manzo annabi Musa alaihi salatu wassalam wahayi wahayi wanda yake a cikinsa akwai wani abu na kwaba da nuna cewa ba haka ya kamata ka ce ba ya kamata ka jingina ƙololuwar ilimi zuwa gawa Allah maɗaukakin sarki ya kamata ka ce Allahu a'lam ba ka tabbatar da abin da shi wannan ya zo yake ce maka ba ba ma wannan ba akwai wani bawa wanda yake mun bashi wani ilimi wani yanki na ilimi wanda kai ba ka da irinsa da haka ka je ka neme shi yanzu ka koyi wannan ilimi ko ka fa'idantu ko ka ilmantu daga irin tasa baiwar da muka yi masa. Yaya zan yi ya Ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ka samu kifi. Kifin nan ba mai rai ba a bisa wasu ruwayoyin da suke tafi a kan hadisi. Kifin ba mai rai ba ka sanya shi a cikin kwando. Ka tafi ka je ka yi ta tafiya har sai ka isa zuwa ga wannan mahaɗar koguna guda biyu. Idan ka je wannan gurin to zai zamanto wannan kifi ya yi motsi za a sanya wata alama a wannan gurin da a nan ne wannan bawa nawa yake ka neme shi ka ilmantu daga abin da muka sani wannan shine a takaice mafarin wannan al'amari da ya faru duk da yake akwai riwaya da suka zo wanda sun dan sha bamban da haka ba wai ta fiskar rushe wannan fiskar akwai riwaya da ta zo a cikin musnad na Imam Ahmad na cewa Annabi Musa ya yi wa'azi wa'azin da yake ya taba zukata har sai da wasu suka dinga kuka daga cikin masu sauraron wa'azin saboda irin yadda wa'azin ya shiga zuciyarsu ya ratsa su to a ciki sai wani sai ya tashi sai yake cewa ya annabin Allah shin akwai wanda ko ya kai ka sani a ban kasa a yanzu a wata riwayar aka ce har ma annabi Musa ya tafi sai shi ma mutane sun tafi sai shi wancan ya juyo sai ya zo ya same shi sai yake mishi wannan maganar sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan wahayi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka mu koma kan ayan mu wa iz qala musa li fatahu lokacin da ya tashi zai yi wannan tafiya bai yi tafiya shi shi kadai ba sai ya riki abokin tafiya da malamai suka ce a cikin haka kenan akwai ashe in za ka yi tafiya kana da dama za ka iya samun abokin da za ku yi tafiya da shi ya raka ka saboda hidima da shi lifatahu ga wannan matashi nasa asali alfata yana nufin ashab matashi amma a nan gurin an ce wa iz qala musa lifatahu yayi magana ga wannan hadimi nasa saboda kyamar da aka yi kai tsaye karkace bawana ko ka ce hadimi na sai ake amfani da lafazin fata matashi kuma saboda yanayin da yawanci masu yin hidima suna kasancewa ne a shekaru na me na samartaka ba tsofaffi ake riga a matsayin masu yin hidima ba ba kuma yara ƙananu da ba za su iya yin aikin da ya kamata a ce su yi ba galibi wanda suka ɗan tasa ne sun ɗan fara kawo ƙarfin da za su iya ɗaukan wasu nauye-nauye na wasu hidindimu to sai ya zo ya yi mishi magana akan da kai za mu yi tafiya kuma wannan tafiya fa ba tafiya ba ce ba kaɗan na fita ne sai abin da ya ture guzu naɗi da ake cewa a hausa ko hatta abluga majma'al bahrain har sai na zo zuwa ga wannan mahaɗar teku guda biyu din aw amzi ya hukuba ko kuma in tabbata ba zan gushe ba ina tafiya har sai na nemi ko har sai na samu wannan guri da nake so wannan matashi kamar yadda malamai suka akaito a littattafan su na tafsiri kuma hadisai ingantattu Bukhari da Muslim da sauran hadisai sun tabbatar da cewa sunan shi Yusha bin Nun sunan wannan matashi kenan na Annabi Musa alaihi salatu wassalam ba tare da wani khilafi ba a gurin malamai to amma kuma game da wane Annabi mu wani Musa ne Allah madaukakin sarki yake nufi to an dan samu wani dan bangare kadan wanda suke cewa ba Annabi Musa Allah madaukakin sarki yake bada labarinsa ba wani ne shi ma sunansa Musa wanda suke cewa ba shi ne wanda annabiyul mursal din nan wanda yake Musa bin Imran ko wanda suka faɗi wannan magana wanda a cikin kissar ko a cikin riwayar da Imam Bukhari ya kawo asalin ta ma musu ne ake yi tsakanin waɗansu akan cewa ba fa annabi Musa bane ba ma abucin wannan kissa sai shi wannan wanda ya ji wannan musu ɗalibi ne na Abdullahi bin Abbas radiyallahu an sai je yake gaya masa cewa ga fa abin da naji wasu suna cewa ran Abdullahi bin Abbas ya ɓaci ya ce kaza ba aduwullah wannan wanda ya yi wannan bayanin ko wanda ya yi wannan da'awar ko wanda ya faɗi wannan ƙaulin ƙarya yake makiyin Allah malamai suka ce gashi musulmi amma Abdullahi bin Abbas ya ce mishi makiyin Allah sai suka ce ya amfani ne da wannan lafazi domin kausasawa da nuna girman abin da ya saboda hadisai ingantattu su sun ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba wani Musa ake nufi ba Musa annabin Allah wanda yake shine Musa ibn Imran wanda ya fito daga tsatso na Lawi wanda yake ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam dan annabi Ishaq wanda zuriyarsa take tikewa zuwa ga Khalilullah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da haka su tun da sun san haka ne yaya wani zai zo daga baya zo ya musu bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari da haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya riki wannan hadimi nasa a matsayin abokin tafiyarsa kuma ya masa bayani na ga abin da za mu tafi mu yi bai masa a duhu ba ya gaya mai ka shirya ma wa al'amarin shiri wanda yake a aikace tun da shi mai hidima ne me za a ɗauko me za mu bukata saboda guzurin wannan tafiya sannan shiri nafsiyan da ake cewa ko psychologically ya shirya cewa tafiya fa za mu yi wadda take mai wahalar gaske mun fita neman wani abu wanda yake mai matukar muhimmanci a gurin wannan ubangida na ko wannan wanda nake yi mawa hidima aw amdi ya hukuba malamai suka ce me yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce aw amdi ya hukuba ko kuma in ci gaba da tafiya menene al-hukub din nan wasu suka ce yana nufin shekaru 70 wasu suka ce 80 wasu suka ce tsawon zamani shine ake nufi da au amzi ya hukuba ko in yi ta tafiya babu tsayawa har sai na kai zuwa ga wannan abin da nake so in kai in zuwa gare shi falamma balaga majma'a bainihima Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bamu labari cewa lokacin da suka isa zuwa ga wannan mahadar teku guda biyu din da inda Allah maɗaukakin sarki ya kimsa masa ya masa wahayi akan cewa nan ne inda za su ji na siyahu tahuma sai ya zamanto cewa sun manta kifin nasu a wannan gurin a daidai wannan gabar ita ma riwayoyi sun zo waɗanda suke suna ba da wani sako da ta iya yiwuwa ya iya zamantowa kowanne ma'anar da ya kunsa daban akwai riwayar da ta zo da cewa sun je daidai wannan wani guri ne da suka samu kamar irin abin da yake faruwa ga matafiyi kakashin gida na irin yanayin tafiya an yi tafiya an yi tafiya an gaji to sai suka je wurin wani dutse inuwar wannan dutse sai suka kwanta a wannan gurin domin su huta sai bacci ya ɗauke annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi wannan matashi da suka tashi za su tafi sai suka ibi raguwar kayan sai suka manta da wannan kwando da kifin nan yake a cikinsa sai suka tafi suka bushe wasu sun tafi akan wannan shine nasiya huta kuma wasu kuma suka ce a'a annabi Musa alaihi salatu wassalam shine ya bacci amma alamar da Allah madaukakin sarki ya sa na cewa idan suka isa wannan guri inda dai wannan bawa yake din majma'al bahrain din to wannan kifi zai tashi bayan da ya kasance bayi da rai saboda a gurin akwai wata mahudar ruwa wata mabubbugar ruwa wadda ake ce mishi ruwan rayuwa duk abin da ya taba wannan ruwa din ko da matacce ne to zai dawo da ransa shine ayar da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa to lokacin da wannan ruwa yake ta kai komo a wannan guri annabi Musa yana bacci shi ma wannan matashi yana kunshe wannan ruwa sai ya taba wannan kifi sai wannan kifi ya tashi sai yake ta wutsa shi kuma wannan yaro na annabi Musa hadimin sa sai ga ba zai tashe shi daga bacci ya bari sai ya tashi sai ya bashi labari sai me sai aka mantar da shi wannan abu haka da suka tashi sai suka ci gaba da tafiya bai yi aune ya tuna ba sai da suka yi nisa da wannan gurin sannan ya tuna ga abin da ya faru shi ma ba wai haka nan ya tana ba sai da bukata ta taso aka yi magana sannan ya tana sannan yake sanar da shi ai fa ga abin da ya faru a wancan guri sai to ai nan ne abin da muke nema wannan alama ita muke so da haka bari mu koma mu je wancan gurin da haka falamma balagha majma'a bainihima lokacin da suka isa mahadar nan tasu ma'ana mahadar wannan koguna din sai suka manta kifinsu wanda ya kama hanyarsa cikin kogi na siyahutahuma fattaqada sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanyarsa yayi ta kansa ya wuce ya bar su akan wannan guri da suke zaune shi kan ya tafi tiryan tiryan zuwa cikin teku sai ya kace a sararin ƙasa yake tafiya kai ka ce Allah madaukakin sarki ya samu mai da wata hanya ne wadda zai tsaya akan ta dodar ba tare da ya kauce mawa wani layi ba bisa yadda yake ɗabi'ar kifaye idan suna tafiya idan ruwan teku ya taso iska ta kaɗo shi zai yi nan in ta kaɗa shi zai yi can ya kamata ya zamanto wannan kifin ya yi nan gurin da can amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya cewa hanyar tasa saraba abinda ake nufi da asarab suka ce shine ya zamanto tafiyar da za a yi ta wanda ake ganin alamunta a sararin ƙasa ma'ana ba tafiya ce wadda idan mutum yana yin ta zai zamanto sawunsa ko alamunsa sun fushi ba a'a Allah sai kaddara ya sanya wannan alamun tafiyar kifin ya zamanto tana barin tasiri da za a gani na zahiri irin tafadan Allah madaukakin sarki nake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layli wa saribun bin nahari a bayyane yake tafiya da rana ana ganin wannan sahu nasa ko alamu na tafiyan nan tasa to Allah sai ce fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanyarsa ya shiga cikin wannan kogi yana tafiya amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya takaita wa kifin nan inda zai yi kai kawo kuma ya sanya wata alama da za a ga alamar ga inda ya bi saboda hikima tasa da ni'ima da ya nufa ga annabinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda a ɗabi'a kifi idan yana tafiya a cikin ruwa akwai wata alama da za a gane ya bi nan gurin a ce ga sawunsa ruwa ai ba ƙasa bane ba da mutum zai yi tafiya kai to shi sa Allah ya ambata wattakhadha sabilahu fil bahri saraba dan mu gane ni'imar da Allah ya mawa annabi Musa ya bar tasirin wannan wucewa da wannan kifi zai yi sannan kuma aka taƙaita kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa na inda zai yi wannan kai komo din saboda in annabi Musa ya dawo a tarar da shi a wannan guri Allah ya ce falamma jawaza lokacin da ya kasance sun riga da sun ƙetare wannan guri din wannan miƙati za a ce wannan alama wannan geji da Allah ya sanya a cewa a wannan gurin ne za su samu wannan bawan Allah qala li fatahu atina ghada'ana sai ya ce da wannan hadimi nasa ɗauko mana abincinmu mu ci, laƙad laƙina min safarina haza nasaba, lallai kan a cikin wannan tafiya mun haɗu da gajiya, mun gaji tilis muna buƙatar yanzu mu zauna, mu ci abinci, mu huta. Ƙwala li fatahu atina ghada'ana anan alghada duk da yake a larabci na zamani yanzu ana muddin an ce alghada ana magana kan abincin yaushe ne. Abincin? Abincin rana. To amma kuma abin da yake malamai suke fassara atina ana abincin da mutum zai ci a farkon yin shine ake ce mishi alghada. To hantsi ya dingulu da yi da ake cewa ko a Hausa sai ce to dauko mana abincin mu domin mu ci. lokacin da aka yi maganan abincin nan sannan tukuna wannan ah, hadimi na annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya tuna da wannan abin da ya faru bayan an ce laqad laqina min safarina hadha nasaba mun haɗu da abin da muka haɗu da shi a wannan tafiya ta mu na gajiya da wahala ya kamata mu huta yanzu a nan gurin akwai riwaya wadda ta zo da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin dai wannan hadisi da Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu ya rawaito inda yake cewa wa lam yajid Musa an-nasaba hatta jawaza al-makan alladhi amara Allah bi annabi Musa alaihi salatu wassalam bai hadu da wannan gajiya ba wannan da wadda take mai yawa din nan har sai da ya zamanto ya ketare iya iyakar da aka yi nufa a cewa anan zai hadu da wannan bawan Allah sai da ya wuce ta to sannan kuma ya wuce iyaka sai zamanto aikin yayi yawa dole a samu gajiya shi sa cikin maganganun da malamai suka yi masu kyawu a daidai wannan gaba akwai maganar da Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa wanda kulasar maganar yana nuna cewa duk wani aiki da addini ya sanya maka ya ce tsaya a nan gurin to in ka ketare shi sai ka wahala duk abin da addini ya ce gashi to Allah madaukakin sarki ya san abin da dan adam zai iya dauka la yukallifullahu nafsan illa wus'a Allah madaukakin sarki da dai bai taba dorawa bai taba kallafawa wata rai abin da wannan rai din ba za ta iya dauka to in kika ga mutum yayi ya wahala wahala da ta wuce kima to dama bai ba abin da yake iyakoki na addini ba yanzu sai mu iya misali mu ce Allah madaukakin sarki ya san za mu iya jurar yunwar azumi shi sa aka shar'anta mana shi wannan azumin na me na yini guda wanda yake mara lafiya Allah madaukakin sarki ya san ba zai iya jurar wannan yunwa din da wannan wahala ta azumi ba sai aka baka dama idan mutum ya ce ni ba ni da lafiya ina kwance a gadon asibiti kuma sai na yi azumi zai wahala ko ba zai wahala ba zai wahala saboda yayi ne mujawazatul hajj shi sa maganar Imam Al-Qurtubi ta yi matukar kyawu mai tsayin gaske inda ya dora ta akan mahallin cewa duk wani lamari na addini wuce gona a cikin sa akan wannan al'amari to akwai wahala a ciki ce shi sa har kullun ɗin bid'a ba su gushe suna cikin wahala saboda kullum suna kan wuce gona da iri wuce iyaka wuce kaza yace irin kamar yadda ya faru da mutanen annabi Musa alayhi annabi Isa alayhi salatu wassalam nasara da Allah madaukakin sarki yake ga mana wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha shi sa sai suka wahala su suka kirkiro suka kago suke ganin ga wata hanya wai da wannan za su samu yardar Allah cikin abin da Allah madaukakin sarki bai saukar ma anzalallahu biha min sultan shi sa duk wanda ya kirkiro abin da babu shi addini yake ganin da wannan zai bauta wa Allah sai ya wahala kuma sai ya wahalar Allah ya kiyashe mu da haka cikin maganar a nan gurin annabi Musa alaihi salatu wassalam yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa bai samu wannan gajiya ba sai da ya wuce wannan iyaka din a daidai wannan gabar da ya gani wannan alama da Allah madaukakin sarki ya sanya mishi to da ba za su yi wannan laqad laqina min safarina hada nasaba ba amma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya kaddari cewa haka zai faru dan haka sai suka wuce a cikin wannan yanayi din da haka sai Allah madaukakin sarki kuma ya sanya cikin hikimarsa cewa su ji yunwa su buƙaci wannan abinci din saboda ya tunatar da su akan wannan abin da suke ta yiwa ba dan ya ce ma ma wannan hadimin nasa ba kawo mana abinci to da bai zama lallai ya tuna ba sai sun ƙara na hustawa sun ƙara yin nisa wasu riwayat din an ce tafiyar da suka yi ta dare da yini sannan suka tsaya din nan za su huta sannan ya nemi abinci kai ko kaga ai akwai tafiya mai yawan gaske qala ara'aita id awaina ila as-sakhra wannan ba mai hidima na annabi Musa alaihi salatu wassalam Yusha bin Nun sai yake cewa a ra'aita iz awaina ila sakhra wai baka gani ba lokacin da muka fake a daidai wannan dutsen muka zauna zamu huta fa inni nasitu al-hut to ai anan ni na mance wannan kifin ma a wannan gurin wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura ba kuma abin da ya mantar da ni ba abin da ya sa wannan abin ya faku daga tunani na in sanar da kai sai shedan da yake ya zamanto ya shiga tsakani na da in tuna wannan al'amari har in gaya maka wasu malaman suka ce sigar yanda ya mashi wannan maganar ara'aita wai baka gani ba to ma'ana kenan da shi da annabi Musa duk sun ga wannan mantuwar ko sun ga wannan motsin wannan kifin kenan shine yake gaya mashi haka to amma dai alal hakika siyakin ayoyin da kuma yanda hadisan suka zo bai nuna cewa annabi Musa da shi sun yi musharaka a wannan ba sai dai wani salo ne na bada labari da zaka iya cewa la ka ga lokacin da muka yi abu kaza kaza da kaza da kaza ya faru ai ba wai kana ce mutum ya gani bane ba a wannan amma kana so ka hakaito mishi da hoton abin da ya faru ne shi sa kai amfani da kalmar cewa ya gani din nan da haka sai ya zamanto ka ga da muka tsaya ne a wannan wurin za mu huta jikin wannan dutsen ga abin da ya faru ga abin da ya faru a nan gurin malam ya kawo mana cikin riwaya na cewa a abin da ya faru a daidai wannan guri kamar yadda na faɗa wasu sun ce da lokacin da suka zo za su huta a wannan bigire din wanda yake wuri ne wanda yake mai danshi in an ce dan an ce fi makanin sarayanin wuri wanda yake akwai ruwa a gurin akwai danshi a gurin a ɗabi'a ta matafiyi ka sha rana zaka nemi dan guri mai dan danshi da zaka zauna ka dan samu hutu a daidai wannan a a guri din da kake so ka yada zango a ciki da haka sai ya zamo istadarraba al-hutu wa Musa na'im wannan ruwa da aka ambata shi da wannan cewa ruwan rayuwa din nan da in ya taba abu ko da matacce ne zai rayu sai ya taba wannan kwando da wannan kifi yake ciki sai wannan kifi ya fara irin fuffuka da kifi yake yi na kada jedarsa da bige-bige a cikin inda ya zama to an aje sa da haka faqala fatahu la uqidhu shi wannan bawa ko wannan ahadimi afwan na annabi Musa Yusha bin Nun yana kallon abin da yake fara sai ce ba zan tashe shi ba barin bari hatta idan sai kaza sai ya tashi sannan in bashi labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya tashi fa nasiya ay yukhbirahu sai ya manta ya bashi labari kai ka san ba ikon Allah baya za a yi haka tawo Allah ya nufa cikin hikimar sa da ya kaddara haka din saboda yana cikin abubuwan mamaki da mutum bai ci a ce ya manta su ba amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya cikin hikimar sa hakan ya faru saboda su tafi wannan tsawon zango din sannan su sake dawa don a ba mu aya da darasin cewa ilimi baya samuwa cikin me cikin sauki dole sai an yi wahala sannan a same shi wa tadarraba al-hut hatta dakhala al-bahr sai zamanto wannan kifi din ya dinga wannan bige-bige din har sai da ya zamanto ya shiga cikin wannan teku din fa amsaka Allahu anhu jariya jariyat al-bahri hatta ka'anna atharahu fi hajari manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce sai Allah ya rike motsin wannan teku din ya zamanto ruwan nan baya kai komo har sai da ya zamanto sahun wannan kifi din kai ka ce akan dutse yake yi ta saboda tsananin yanda take fitowa ma'ana an daskarar da sawunsa har ya zamanto annabi Musa alaihi salatu wassalam sun dawo sun zo sun samu wannan abin nan wannan shine daga cikin wanda abin da yake da alaka da wannan daidai wannan gaba din da ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura babu abin da yake ya mantar da ni daga wannan yanayi ko wannan abu da ya faru sai fashe dan wanda shine ya shige min ya zamanto ya zamo shinge tsakanina da in tuna wannan abin ya mantar da ni wannan bayani ya sa ni ban ma tuna shi ba ballantana in sanar da kai wannan abu da ya faru wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba shi fa wannan kifi ya kama hanyarsa zuwa cikin wannan teku cikin abu na ban mamaki da na gani idona ga mataccen kifi ya tashi ya kama hanya ya shige cikin teku abu ne na ban mamaki shi sai ce wattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya dauki hanyarsa zuwa ga wannan kogi ajaba afwan cikin yanayi wanda yake na ban mamaki a daidai wannan gabar sai mu gane wa ma an sanihu illa shaytan cewa mantuwa daga tasirin shedan take zuwa mawa bayi shi sa Allah madaukakin sarki yace wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi adh-dhalimin a can da yake cewa istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah shedan yayi tasiri ya samu shafe su yayi tasiri a zakatar sai mantar da su ambaton Allah madaukakin sarki ashe in mutun ya manta sai me sai ambaci Allah wazkur rabbaka iza nasita mun yi bayani mai faɗi a daidai wannan gabar a ayoyin da suka gabata na cewa idan kai mantuwa to ka ambaci Allah madaukakin sarki domin mantuwa daga tasirin shedan ne wanda kuma ya ambaci Allah ya kori shedan da ya samu tasiri a kansa da haka sai ya zamanto an tunatar da shi wannan abu da ya kasance ya manta to akan faɗin wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba malamai masu tafsiri suna da wajahin da suke dora wannan jumla din ta cewa wannan wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba wai wa ake nufi tukunna da cewa wattakhadha sabilahu din nan ya rike tafarkin sa ya rike hanyar sa zuwa wannan kogo Imam al-Mawardi rahmatullahi a cikin tafsirin sa An-Nukat wal Uyun ya kawo magana da yake cewa ta fiska guda biyu malamai suke fassara wannan wasu suna cewa al-ayatu ikhbarun min Allah ikhbaran min Allah ta'ala wa zalika ala wajhain imma an yukhbira an Musa annahu ittakhadha sabila al-hut min al-bahri ajaba wai cewa ana nufin wattaka da sabilahu fil bahri ajaba magana ake yi akan Allah yana ba da labarin abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi lokacin da yaron nan nasa wannan hadimin nasa ya gaya masa ga abin da ya faru sai ya saɓi hanya ya bi ta farkin teku yana neman wannan kifi yana cike da ba maki akan yanayin da yake hadimin nan nasa ya ba su labari ai ta'ajjaba minhu cewa yayi mamakin wannan al'amari da ya faru wata fuska kuma suka ce wa imma an yukhbira anil huti annahu ittakhadha sabilahu ajaban linnas cewa a'a wannan jumla ta wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba tana da alaka ne da asalin wannan abu da ya faru wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura lokacin da yake bashi labarin abin da ya faru sai ce wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba ka san kuwa abin mamakin da ya faru wannan kifi ina kallo kawai sai ya riki tafarkinsa zuwa wannan teku kawai ya tashi ya zamo da ransa yana motsi yana motsi har ya cike cikin ku abun mamaki ga mutane lokacin da in za su ga wannan da haka ko dai waccan magana ko dai wannan magana duka akwai malaman da kowane bangare sun riki hujjojinsu na ganin cewa wane ne abin da ake menene abin da wannan jumla ta wacce kaza sabilahu fil bahri ajaba take nufi wasu sun jingina ta ga annabi Musa alaihi salatu wassalam wasu kuma sun jingina wannan jumla ga labarin da shi wannan mai hidima ta sa yake basa akan cewa wannan kifi ga abin da ya faru da shi sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana menene amsar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bashi qala zalika ma kunna nabu sai ce kash ai wannan shine abun da muke nema dama alama ce aka sanya mana ta cewa in muka je wannan guri ga alamar da zamu gane inda wannan bawan Allah yake shine abun da muka fito nema amma ka manta baka gaya mana ba wannan ai shine abun da dama muke bida muka fito muke neman sa inda muke so mu kai zuwa gare shi kenan fartadda ala atarihima qasasa sai suka juya da baya da baya suka koma da baya domin bin sawunsu daga inda suka fito ala atarihima qasasa suka tafi suna bin sawunsu to waccan hanyar muka bi sai muka idan sai muka idan saboda su koma su tarar da wannan guri inda yake zamantowa nan ne Allah madaukakin sarki ya sanya akan cewa wurin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam zai haɗu da wannan bawan Allah to akan matsalar wannan bawan Allah malamai da dama suna da tattaunawa daban-daban ta fuskar bangaren wai wane ne wannan bawan Allah menene sunansa annabi ne shi ko ba annabi ba malaman tafsiri suna da maganganu masu faɗi wanda mafiya yawa sun furin jayar da bangaren cewa bawa ne daga cikin bayan Allah madaukakin sarki wanda Allah ya sanya su wanda suke da baiwa ta musamman a tare da su wata baiwa ta fiskantar wani ilimi da Allah ya zaɓe shi daga cikin bayi ya sanya ya kimsa masa basirar wannan ilimi ɗin kuma bawa ne nagartacce mai da'a ga Allah maɗaukakin sarki sannan bai kai matakin annabta wannan shine magana da dama daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kanta amma fa duk da haka akwai masu ganin cewa wannan bawan Allah annabi ne kazalika akan sunansa wasu sun tafi akan wani suna na daban wasu kuma sun tafi akan cewa sunan shi Khadir alaihi salatu wassalam wanda zaki gani su tari in muna karanta littattafan tafsiri zamu ga kai tsaye ake ambata sunansa amma anan alqur'ani Allah madaukakin sarki bai gaya mana sunan wannan bawa ba amma jin hakikanin menene wannan bawa ya siffanta da shi na siffofi da kuma meye abin da ingantattun hadisai suka tabbatar na abin da ya faru tsakaninsa da annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma yanayin ilimin da yake zamantowa nashi na musamman shine abin da zamu tashi a kansa gobe idan Allah madaukakin sarki mai kuwa mai kuma ya ara mana rai da lafiya abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya ni da ku baki ɗaya a cikin lada ya samu amfana da shi wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min wannan kuskurewa ta kuma ya nusar da mu ita سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته